bincika suka ce mun muna zaune a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa ali sai Salman farisi da Abu Dharr al-Ghifari da Miqdad bin Aus da Ammar bin Yasir da Hudhayfa al-Yaman da Abu al-Haytham bin Kayham da Huzaima bin Thabit ذو shahadatain da abu tufail amir bin wathila duk suka shigo suka zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa kuma ana iya ganin huzun ne ce huzun zahiri fi wujuhim wato ransa a ɓace sai suka ce da manzala sallallahu alaihi wa alihi fadaina ka bil aba'i wal ummahati ya rasulullah inna nasmu min qaumin fi ahika wa bin ammika ma yuhzinuna wa inna nasta'dhinuka turraddi alaihim suka ce iyayenmu da iyayenmu su zama fansanka ya rasulullah muna jin abubuwan da ke bakanta mana rai dangane da abinda mutane suke faɗi dangane da dan uwanka muna son ka ba mu izini mai musu raddi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ce to me me mutane suke cewa dangane da dan uwana dan Amina Ali bin Abi Talib me mutane suke cewa dangane da shi suka ce suna cewa mai wani fadara ne ali yake da shi don ya riga shiga musulunci alhali ya shiga musuluncin yana yaro ne da ire-iren wa'in wato suna ganin bai da wani fifiko na rigaye saboda lokacin da ya shiga musulunci to ai yaro ne da ire-iren wannan zantuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace to wannan kuma yana bata muku rai suka ce i wallah sai ce to dan ina gamar da ko Allah ko kun san a cikin littafin da ya gabata cewa Ibrahim babansa ya gudu da shi ne daga sarki mai shishigi wato ya gudu da shi ne uwarsa ta sa shi a a yashin da ke bakin kogi har ya zuwa faduwar rana har da dare ya yi sai ta gan shi yana ɗiban ƙuran yana kakkaɓe ƙura a fuskarsa yana kuma shaidawa da la'ila illallah sannan ya ɗauki abin nan tufa yana kakkaɓe fuskarsa wasa tana gani har ta firgita don yana jariri ne yake wannan sai ta ga ɗaga hannunsa zuwa sama shine abinda Allah ta'ala ya faɗi dangane da shi ya ce wa kazalika nuri ibrahim wa malakutu samawati wal ard wal yakuna min al mukminin falamma janna alayhi laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi hayza irin faɗin Allah ta'ala inni bari'un mimma tushrikun kun san wannan ai wato dangane da abin alajibi dangane da kissan ibrahim al-khalil yana karamin yaro kuma kun san cewa musa bin imran a fir'auna yana bidansa a wajen bidansa har yakan tsaga cikunan mata masu ciki ya yanka jariran da ke ciki domin ya kashe musa don an ba shi labarin bayanan musa to yayin da uwarsa ta haife shi sai ya umarce ta da ta ta ɗauke shi ta saka shi a cikin akwati ta wurga akwatin a ruwa ta faɗa a lokacin tana firgice dangane da wannan ta ce ya ɗana ina jin tsoron karka nutse a ruwa sai ya ce sai ya ce da ita shi musa ɗin yana jariri karki bakin ciki allah zai dawo miki da ni ta wanzu cikin ɗimuwa har ta kasa wurga shi ta tani anya ko ta wurga shi aro sai ya ce mata ya uwata ki jefa ni a cikin akwati sannan kuma ki wurga ni a ruwa sai ta aikata abinda aka umarce ta ya kasance a cikin ruwa ɗin har ruwan ya tura shi gaba sai kuma aka dawo da shi ya zuwa mahaifiyarsa har ya zuwa lokacin da aka dawo da shi ya zuwa mahaifiyarsa baya ci baya sha aka ce kuma har ya iya muddan zaman shi har shekara har a wani ruwaya an ce har kwana saba'in ne ko kuma amma wani ruwayan an ce wata bakwai to Allah ta'ala dangane da wannan yake cewa wani tasna ala aini id tamshi uhutuka fa taqulu hal adullukum ala man yakfulu faraja'naka ila ummika kai takarra ainuha wala tazan alaya duk tsawon wannan lokacin baya ci baya sha kun bai karbi nonon kowa ba sai har zai lokacin da aka dawo da shi ya zuwa uwansa sannan ya sha nonanta ya ce wannan kuma isa ɗan maryam ne allah azza wa jalla yana faɗi dangane da shi yana cewa fana da hamin ta ta allah ta zame karji ala rabbuki ta ta ki sariya har yanzu inda yake cewa insiya ni da zarafin rahman da sauran faɗa ƙwakan lima da yawan insiya ke ya yi magana da uwarsa a ran da aka haife shi yayin da kuma ta nuna shi sai suka ce kaifa nukallin man kana fil mahdi sabiya nan take ce inni abdullahi ataniyar kitaba har ya gashi nan har ya zuwa inda ba magana dai da suka yi yi magana a lokacin da aka haife shi kuma aka ba shi littafi da annabci aka umarce shi da sallah da zakka a cikin kwana uku daga haihuwarsa ya magana da su a rana ta biyu daga haihuwansa kuma kun sani duk cikansu ku cewa allah azza wa jalla ya halicce ni da ali daga haske guda ne mun kasance a tsatsan adamu muna tasbihi ga allah azza wa jalla sannan kuma allah ya ɗauke mu daga tsatso na mazaje zuwa cikunan mata yana suna jin tasbihinmu mu a tsatsan namiji ana jin tasbihin a kuma cikin mace ana ji a kowane zamani har ya zuwa abdulmuttalib sannan haskenmu yana tsaka yana ya ana ganin shi a fuskokin iyayenmu maza da mata har sunayenmu ya bayyana ruruce a da haske a sama sannan allah ta'ala ya raba haskenmu ya ba rabi ya je ga abdullah rabi kuma ya je ga abu talib amina kuma ainihin sai zama sukan rika jin tasbihinmu a yayin da muke tsatsan maza sukan ji mu kuma muna tasbih a cikunan mata har ya zuwa lokacin da ya zama ƙwarisha sukan zauna a cikin mala suna ganin hasken fuskokin iyayenmu har ta zama ai zama ma'ainin zakoki ma suka rika yin sallama ga gare su saboda haskokinmu da ke cikinsu har ya zuwa lokacin da allah ya fitar da mu daga cikunan uwayenmu sannan kuma jibril masoyina ya sauka a lokacin haihuwan ali ya ce ya habiballah al'aliyu al'ala ya karo uku ya karo alaika salam wa yuhanni uka bi waladati ahika ali ya ce ainihin aliyu al'ala yana magana da kai yana yana taya ka murna haihuwan dan uwanka ali hada awanu zuhuru nubuwa ta kira ce da ke to lokacin bayanin annabcin ka ya kusa wa ilan wahayika wa kashfi risalatika da bayyana wahayinka da kuma yaye al'amarin saƙonka ya ce iz ayyatuka bi ahika wa wazirka wa sinwatika wa khalifatika wa- wa- wa- wa man shadattu bihi azraka wa a- alantu bihi dhikraka da kuma shi wanda ainihin na ƙarfafa ka da shi ɗan uwanka wazirinka halifanka wanda kuma na ƙarfafa na ƙarfafa ka da shi na ƙarfafa ka da shi na kuma ɗaukaka ambatonka da shi to yace miƙe ka ka tarbe shi da hannunka na dama domin shi yana da cikin ashabu lemi kuma yace wa shi'atuhu al-gurrul muhajjali magoya bayan su sune al-gurrul muhajjali wato wanda su zo gabubban alwalansu na haske ya ce na miƙe da gaggawa na- na na sami fatima binta asad uwar ali ta riga ta an- an- ma- naƙuda ya zo mata tana tsakanin mata da ma- masu taimaka mata sai jibril ya ya ce da ni ya muhammad in an haife shi ka karɓe shi sai na am- na na aikata abin da ka umarce ni sannan ya ce ni ya ce miƙo hannunka ya muhammad na ce ya ce na miƙa sai sai ga ali a hannuna yana ya ɗora hannunsa na na na han- na dama a kunninsa na dama yana wazana kuma yana iƙama da hanafiya yana shaidawa da hadaniyan Allah azza wa jalla da risala ɗina sannan yado ya jingina da ni ya ce da ni assalamu alaika ya rasulallah sannan ya ce sannan ya ce da ya rasulallah aqra'u na ce da shi mai eh, na ce na ce da shi eh karanta to sai ya ce na rantse da wanda raina ke hannun sai ya fara da karanta dukkanin littattafan da aka saukar ya karanta tun daga littafin abin da aka saukar ma adamu ya zuwa dan uwansa daga zuwa ɗansa shis ya karanta wannan daga farkon harafi har ya zuwa ƙarshe hatta da za a ce ma shis zai zo to zai zama shi ya fi shi ma kiyaye littafin littafin sannan kuma ya karanta suhubi nuhu da suhufi ibrahim sannan ya karanta taur- a tauran musa sannan ko da ma musa ne ya- ya- ya- ya zo to zai ga cewa ya fi shi kiyaye a taura sannan ya karanta zaburan dawud hatta ko da dawud ne ya zo zai gane cewa ya- ya fi shi iya karanta zabura sannan ya karanta linjilan isa hatta ko da isa ne ya zo zai- zai zai ga cewa shi ya fi isa ɗin ya karanta linjila sannan ya karanta alkur'ani wanda allah ya saukar mini daga farkonsa zuwa ƙarshe sai na ga ya kiyaye alkur'ani kamar yadda ni ma na kiyaye shi sannan ya magana da ni ne magana da shi da da abinda annabawa sukan ga sukan yi magana da ausiya sannan ya koma a halin ya- jarirantakarsa hakanan ma sauran limamai goma sha ɗaya da za su zo daga tsakon za su yi sannan to kuna kuka kuna kuna bakin cikin mene wato don an ce alika za ka zato wannan alabarin haka yake ya ce wa ma za a laikun min ƙaulin min ƙaula ahli shakki wa shirki billah menene me zai dame ku dangane da maganan ma ahli ahli shakki wa shirki don su fale ku- ma ma ya kulu ne ke fale ku- duk abin da suka ga dama su faɗa bai kamata wanne ya dame ku ba ya ce da su hal ta'alamuna anni afdalu nabiyyin ko ku- ku- kun san cewa ni ne fiyayyen annabawa wa anna wasi afdalul wasiyyin kuma wasiyina shine fiyayyen was- ausiya wa anna abi adama lamma ra'a ismi wasmi aliyin wa ibnati fatima wal hasan wal husayn wa asma auladihim maktubatan ala saqil arshi bin nur qala ilahi wa sayyidi hal khalaq halqan huwa akramu alayka minni yace kuma lokacin adam yayin da ya ga sunana da sunan ali da sunan yata fatima da na sunan hassan da husaini da sunan 'ya'yansu rubuce a ƙorin al'arshi a jikin ainihin rubutu na haske ya ce ya ubangiji na ka halicci wani halitta ne da ya fi daraja a wajen ka fiye da ni sai allah ta'ala ya ce ya adam da ba don wa'annan da kaga sunayensu ba da ban halicci sama ginanna ba ko ƙasa shimfiɗaɗɗa ba kuma kuma ban halicci wani mala'iki muƙarrabi ba ko annabi mursali ba kuma da ma ban halicce ka ba kai adam da ba don wa'annan ba yayin da adam ya saba ma ubangijinsa ya roƙe shi da haƙƙinmu ya karɓi tubansa ya gafarta masa zunubansa sai allah ya amsa masa to mu ne kalimat ne fatalaka adamu min rabbi kalimat to mu ne kalimat nan da adamu ya samu ya roƙi Allah azza wa jalla da shi Allah ya karɓi tubansa ya gafarta masa ya ce ya adamu ka albishirin ka wa'annan sunan wa'annan sunayen mutanen da kaga sunansu daga cikin zuri'anka ne da 'ya'yanka sai adamu ya yi godiya ga ubangijinsa azza wa jalla ya alfahari a tsakankanin mala'ikunsa da mu cewa to kun ga wa'annan da suka fi kowa daraja kuma ‘ya'yana ne a tsatsona za su fito wannan yana daga cikin farolin allah gare mu wannan farin allah ne mana wannan fifikon aka ce sai salmanu da wanda suke tare da shi suka miƙe suka ce na hannun fa'izu in haka ne alhamdulillah mu mun rabauta sai manzo allah sallallahu alaihi wa ya ce antumul fa'izu walakum khuliqatil janna ku ne wanda kuka zarauta kuma domin ku aka yi domin ku aka yi aljanna wal a'da'ina wa a'da'ikum khuliqatin nar saboda maƙiyanku da maƙiyanmu maƙiyanmu kai maƙiyanmu da maƙiyanku ne aka halicci wuta to ka gani wannan abin wannan ruwayan dudun na ɗage kai ina kawo muku da hausa kawai abin da yake cewa shine wai menene abin mamaki dangane da abin da aka ce kamar yanzu karatun da muka yi ɗazu na cewa ga al'amarin haihuwan amirul mumin haka ya kasance to ta mutum ya ya bakonta abin ya za a yi haka nan to menene abin mamaki a ciki da tambaya wai me abin mamaki a ciki ba zai yiwu ba ne misali al'amarin Allah irin wannan ba ba mu labari misali ko alkur'ani cikin irin wannan ya faru bane ballanta na harka ce wannan faro ne ashe ba ga mana haihuwar ibrahim a lokacin da ana neman a kashe shi yana jariri iyayensa suka gudu da shi yana jaririn ya magana ba ya ga rana ya ce wannan ubangiji na ne wannan kisan shi na amalinsa mai tsawo yana karamin yaro an gudu da shi don gudun ɗagutun zamanin kuma ashe musa da aka haife shi alhali fir'aun an ba shi labarin za a haifi jaririn da zai zama sanadiyar tafiyar mulkinsa kuma wannan shekarar ne haihuwar jariri saboda haka yana neman jariri duk an haifa a yanka hatta a cikin uwa sai a yanka cikin an a kashe jariri amma a shekarar aka haifi musa uwan ta firgita gashi ta haifi jaririn da kuma ta san kashe shi za a yi sannan aka yi magana gashi na ce fa'auri na ila ummi musa a nirdi'i fa idza khifta alayhi fa alqi fil yammi gashi muka yi muka yi wahayi ga uwar musa muka ce ki raine shi idan ibu ta ibu ce ya kai aka ce mana wai uwar ali ta ji magana ce to ka gani ko sa farau ne ko gagarau ta saka shi a akwati ta saka a cikin ruwa ba ci baya ci baya sha har kwanaki har aka tsince shi aka kai gidan fir'auna ya ƙi karɓar nonon kowa aka yi shela har uwan uwansa ta je tana leƙawa ta gano shi ne da sannan uwan ta zo aka ce to ga ga ta ce musu akwai wani mutanen gida in kira muku su ta- za ta mai wa ta karbi nonon ta suka ce zo da ita sai aka zo da uwar sai ta karba akwai maki wani kisa duk gasan za su duk wannan ba- ba kisa muke son bayar ba. aka ce wani lokacin da ta- take son ta yi wannan akwatin da za ta wurga shi ta je ta samu wani kafinta ne ta ce mata akwati ya ce to me zaki da shi ta ce wanda in an ɗora a roba zai naɗe ba ya ce me zaki ta ce jariri na na zansa sai mata yadda in an sa shi a roba zai naɗe to sai ji an ce gashi sarki an sami jariri a gidan sarki ana neman wanda za ta raine shi duk wanda ta je sai sai ki karɓar nonon sai har u- uwan ta zo sai karɓar ta suka ce yawa za a yanka maki albashi sai ki raine shi kawai shi kuma ya gane matan ya san kuma ita ta zo ta ce ya gane akwatinsa ne kuma da ya shi ya kafinta da ya akwati ya gane shi ya akwati kafinta shi kenan sai sai ce wannan kawai su ba su sani ba ai wannan ita ce uwarsa bari in je in gaya musu da ya je fada yana son ya tsegunta dogare suka ce menene sai ya ga ashe shi bai nan dan sarki wannan wa- menene abin mamaki a wannan wannan wannan abu al'ada ana yin haka nan ne ina tambaya ne akan dauki akan saka mutum akwati a wurga a ruwa ya zaya rayu ne kuma ko yaro yakan kwana saba'in bai ci abinci ba ne. To, amma na musa haka nan ya faru ko kuma i- i- in bi- ba- alkur'ani bai ba mu labarin kuma uwar isa ta ga ta ga jibril ba ta ga mu ta gan shi a sifan mutum قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيت انما انا رسول ربك لا هب لك غناما زكيا قالت كيف يك- أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولا اكون بكيا قال كذلك على ربك لو اتيك مغنى to menene wannan me- mene- me- menene abin mamaki a ciki tunda an baka labarin da nassin alkur'ani haka nan ya faru to idan yanzu aka ba mu labarin wani abu shigen irin wannan ya faru dangane da manzan Allah zai zama abin mamaki duk dukkanin ausiya sun yi magana da manzan nan ya magana da mahaifiyarsa yana ciki kuma lokacin da aka haife shi an san an haifi manzo ne ya yi saurin mutane ba su sani ba amma bai ɓoye mutanen gidan ba bai ɓoye mahaifiyarsa cewa ta haifi annabi bai kuma ɓoye mu eh, ab- kakansa a abu talib ba bai ɓoye ma babansa a abu mutsalib ba amma ya ɓoye ma sauran mutane so kuma menene na abin mamaki cewa kuma duk um, an- shi kuma ali haihuwansa haka nan ya kasance shine a a manzo Allah ce to menene abin mamaki sai yake ce musu to mu ka- mu- wannan falala ne da Allah ya mana fifiko ne da Allah ya mana ko kuma da- mu ainihin an ji- an an jarrabce ku da ainihin in kun bi ku ne za ku samu babban rabo suka ce alhamdulillah mu mun rabauta saboda mu ba mu shakkun wannan sai ce "Eh, lalle ku dun ku- domin ku aka yi aljanna domin domin ku ne za ku shige ta kuma domin makiyanmu da makiyanku ne aka yi wuta to wannan kuma ruwayan shi kuma eh, wannan wannan a- a- a cikin ru- a- ahmad bin hanbal a musnadinsa daga zazan daga salman al-farisi ya ce na ji masoyina manzo allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa "Mm, ni da ali mun kasance haske ne gaba ga allah kafin allah ya halicci adam da shekara dubu hudu yayin da ya halicci adam sai ya raba hasken juz'i biyu juz'i ɗa- ɗaya ni ɗaya juz'in kuma ali wannan shi kuma ruwayan wannan kaga ku amr bin hanbal malamin sunna ne wannan kuma sa'adabi a tafsirinsa shi ma malamin sunna ne a tafsirin wasabiquna al-awwalun yace daga mujahid yace yana daga cikin ni'imar Allah ga Ali dan Abi Talib da abinda Allah ya yi masa na darajoji na alkhairi cewa Quraysh sun sun Quraysh ai nan fari ya sai masa masauƙaƙa mashi iyalansa sai ni ni in ɗauki ɗaya kai ka ɗauki ɗaya daga cikin iyalansa mu ɗan rage masa iya- yawan iyali ɗin sai abbas ya ce na'am ya ce sai muka tashi muka je wajen abu talib muka ce "Nu- muna son mu sauƙaƙe maka iyalinka mu ɗan rage maka saboda abin da ya sa mutane na tsanani a wannan shekara sai abu talib ya ce to in kuka bar mini a kilu kuna iya ɗaukar da kuka ga dama sai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ɗauki ali ya haɗa shi da shi a iyalinsa abbas kuma ya kar- ya ɗauki ja'far ya haɗa shi da shi iyalinsa Az- ali bai gushe ba yana tare da manzo allah sallallahu alaihi wa alihi har allah ya aiko shi annabi Ali- ali ya bi shi ya imani da shi ya gazgata shi kuma ja'far bai gushe ba yana tare da abbas har shi ma ya musulunta wannan wannan ruwayan sa'alabi a tafsirinsa a fassaran wasabiquna al-awwalun shi ali daga cikin darajar da Allah ya masa shi ya girma a hannun manzan Allah tun yana kamar ɗan shekara biyar to kuma ya zauna hannun Khadija to shi ma shi kuma shi kuma manzan Allah ɗin a ya zauna hannun Abu Talib ne ko to a hannun uwar Ali ya zauna saboda haka uwar Ali mahaifiyarsa uwar ali ma- mahaifiya kamar uwa take wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. kamar ya- yadda kuma ita- ita- shi kum- ita kuma Khadija uwar Fatima tamkar uwa take wajen Ali to wannan kuma wani ruwayan shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace ya ali khalaqalla khalaqan ah, ya ali khuliqan nas min shajarin shatta wa khuliq wa khuliq tu ana wa anta min shajaratin wahida ana asluha wa anta far'uha wal hasan wal husayn agsanuha wa shi'atuha wa shi'atuna waraquha allahumma ij'alna min waraq faman ta'allaka bi ghusn min agsaniha adkhalahu Allahu al-janna yace ya ali ni da kai an halice mu daga itaciya guda ne sauran mutane kuma daga sauran itatuwa ni ne ni da kai mu ne itaciyar itaciya daya mu ne asalinta mu ne kai- ni ne asalinta kai ne reshenta hassan da husaini su ne eh, da akwai bambanci tsakanin far da gusul kenan ana far ya fi yawa akan gusul duk muna ce mashi reshe ne sannan kuma magoya ba mu su ne kamar ganyayyakinta wannan shi kuma hadisi a cikin amali na mufid daga jabir jabir bin abdullahi ansari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ma ali maka albishir ya ce bala ya rasulallah ya man albishir sai ce ni an halicce ni ni da kai daga yanku ɗaya ne sai aka rage raguwa na yanku sai aka halicci magoya ba mu shi atum in a- in- fa inni khuliqtu ana wa anta min tinatin wahida fafadadat min ha fadratan fa khuliqa min ha shi'atun Allah ka sama cikin wanda aka halitta fa idza kana yawmul qiyamati da annasu bi bi ummahatim illa shi'atu in ranar kiyama ta zo sauran mutane za a kira su da da uwayensu da hawa da sakwatanci u- uwaye jam'in um, u- jam'in ubanni ne saura kuma sai sauran ba hausawa kuma suna cewa iyaye da- jam'in ubanni amma ban san mutane suna cewa ubanni ba ko ana cewa ubanni Ha- sau haka nan dai sun shi ba haushe da uwa da uwa da iya duk duk- duk mace ba mace mace ba mata ne ba da uwaye jam'in uwa ne iyaye kuma jam'in iya amma kun ga duk ɗaya ne da iya da uwa ba ba da uwa da iya ba dai mata ne ba to kun taba ji an ce ubanni to ubanni to gobe kyama za a kira mu- mutane da sunan uwa uwa uwa ne an fahimta wani dan wance wani dan wance wani dan wance sai shi'a su ne za a ce musu wani dan wani fa innahum yad'una bi asma'i aba'ihim li tibi maulidi saboda su ya'ya ne ihtimalin yana nufin cewa daga cikin sauran mut- wannan wannan hadisi amin da ke nuna maka cewa sai sai sai sai dan halas ke zama shi'a amma ba an ce duk wanda bai shi a ba dan halas ba haka aka ce ba haka aka ce ba an ce sai dan halas ke zama shi a to wannan kuma hadisin shi ma da dan tsawo Ah, aka ce aliya manzo Allah ya tura shi wani aiki zuwa wani wuri da ya dawo ya rungume shi ya masa al- ya- ya- ya ce masa ah, s- mai shi marhaban suka fara tafiya sai ce da shi me ya faru da kai tafiya din nan ya ce masa da na aike ka kai ce kaza da kaza da kaza da kaza ya faru ya ga manzo Allah sai manzo Allah ya ce to abu abul hasan in maka albishir sai ya ce fidaka abi wa ummi ai ka daɗe kana min albishi da alkhairi eh, ina so in ji sai ya ce jibril ya sauka mini a lokacin zawar ya ce da ni ya muhammad ga ɗan aminka nan yana dawowa kuma allah azza wa jalla ya jarrabci musulmi da shi bala'an hasana inna allah azza wa jalla ablal musulmi na bihi bala'an hasana kyakkyawan bala'i tunda bala'an hasana in aka yi maka bala'i in- in ka ci lafiya lau amma ga wasu sharri ne tunda su ba su ci zarabawa yawa to ya ce ya ce to sai sai jibril ya ga min ya- da ya tafiyan da ya tafi inda ka tura shi ya yi kaza da kaza da kaza ya ga mini duk abin da kai ka ga min din nan yanzu wato da ali ya dawo daga tafiyan da manzo Allah ya tura shi sai ya ba manzo Allah labarin abin da ya faru sai ce ai jibril ya ga min yadda ka ga min din nan to sannan sai ya ce da ni ya muhammad innahu naja min zuriyati adam man tawalla shif bin adam wasiya ad- abihi adam bishis yace wanda suka tsira daga zuri'an adamu sune wanda suka miƙa walici ga shis shine mutane suka ce shitu shis dan adam ne kuma shine wasiyan adam ya ce to waɗanda suka tsira a zuri'an adam su ne wato 'ya'yan adam na farko ke su ne wanda suka bi wasiyansa shi kuma shi kuma shis ya tsira da babansa adam kuma adam ya tsira da allah ya ce ya muhammad wanda suka miƙa wilaya ga sam ɗan nuhu wasiyin babansa nuhu su suka tsira daga daga jama'an nuhu kuma nuhu shi kuma sam ya tso- ya tsira da nuhu nuhu ya tsira da da allah ya muhammad wanda suka bi- miƙa wilaya ga isma'il wasiyin ibrahimul khalil halilur rahman wasiyin wasiyin babansa ibrahim su suka tsira da isma'il shi kuma ismail ya tsira da babansa ibrahim ibrahim kuma ya tsira da allah ya ce ya muhammad kuma wanda suka miƙa wilaya ga yusha'u bin nun wasiyin musa su suka tsira a za- jama'an cikin jama'an musa shi kuma musa shi yusha'u ya tsira da musa musa kuma ya tsira da allah ya ce ya muhammad wanda suka miƙa wilaya ga shamunus safa wasiyin isa su suka tsira da cikin jama'an isa shi shamun ya tsira da isa isa kuma ya tsira da allah ya ce ya muhammad man tawalla aliyan waziraka fi hayatika wa wasiyaka inda wafatika bi aliyin wanda ja aliyun bik ya ce ya muhammad duk wanda ya- wanda ya tsira a cikin al'ummanka su ne wanda suka miƙa wulaya ga wa- ga- ga wasiyanka ali wazirinka a rayuwanka da bayan rasuwanka kuma shi Ali ya tsira da kai wani jauta anta billahi azza wa jalla ya muhammad inna allaha ja'alaka sayyidal anbiya'i wa ja'ala aliyan sayyidal awsiya'i wa khairi ya muhammad allah ya saka ka kai ne shugaban annabawa ali kuma shine shugaban ausiya wasiyai waje ala al'imatu min zuriyatikuma ila an yarisa al-ard wa man alaiha kuma ya sa a imma za su zo a zura'an ku ne ku biyu nan har ya zuwa lokacin da Allah zai gaji ƙasa da abin da ke cikin ta wannan har ya zuwa ƙarshen ƙasa da rayuwa a doron ƙasa ke sai Ali alayhi salam ya sujada don godiya ga Allah ya rungumi ƙasa yana shukura wato irin sujudu shukur ya ce kuma allah jalla ismuhu ya ya halicci muhammad da ali da fatima da hassan da husaini ya ce su a matsayin ashbah rayuka kenan suna yin tasbihi da tahmidi da tamjidi da talili da gaba ga ubangijinsu kafin ya halicci adam da shekara dubu hudu ya sanya su haske ya suna ciruwa daga daga aslabin rijal zuwa arhamar khairat tsatsar kaka hayya zuwa daga zamani zuwa zamani yayin da Allah ta'ala ya so ya bayyana wannan falala nasa ya bayyana mu a sanmu ya kuma kamar da manzara ke cewa ya kuma ya kuma ya wajabta mana haƙƙinmu sai ya raba hasken nan rabo biyu kashi guda ya sa a wajen abdullah dan abdulmuttalib kashi daga ciki ne muhammad sayyidin nabi na hatimul mursali ne ya fito shi a nan ya sa nubuwa tsaye yankin kuma na biyu ya sa a zura'an abdulmanaf ya sa a cikin abu talib dan abdulmuttalib dan hashim dan abdulmanaf sai ya zama ali amirul mu'minina wa sayyidul wasil sai ya sanya shi sai manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa ya sanya shi a matsayin wasiyinsa kuma halifansa kuma mijin yarsa kuma mai biyan bashinsa kuma mai yaya bakinci daga barinsa kuma mai zartar da alƙawuransa mai taimakon addininsa to ruwayoyi da daman gaske sun nuna wannan ruwaya na cewa ainihin